الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal kan aya ta 55 kuma yau ana 21 ga watan Ramadan hijira banza Allah sallallahu alaihi wasallama 1446 ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce assalamu alaikum malam da fatan an wani lafiya tambaya malam mun yi hatsari a mashin wato na dauki na dauko fasinja tayan gaba na mashin din iskan ya zube muka faɗi gefen hanya bayan kwana ɗaya shi fasinjan da na ɗauko ya rasu ban sani ba malam azumi ya kama ni ko bai kama ni ba matsala irin wannan masana dokokin hanya ya kamata a fara ba su dama su yi magana da masu kare lafiyar abin hawa iskar tayoye ne ko kuma dai kawai ka tashi a matsayin bari ka lallaba ne sau da akwai abin da mutane suke yi sun san abin ba zai kai ba amma za su ce lallaba za su ƙarfi kuma akwai ganganci baya iya tafiya kan kuskure kai tsaye tukunna sai mun san mai kai idan ya tabbata kuskure ne to sai a dawo maganar azumi idan bai tabbata kuskure ba da akwai gangancin ka to akwai matsala mai kitabul muguni ya yi maganganu yake wasu abubuwansa suna shafar zamani yana da magana akan misali abu ne kasan zai iya kasancewa hatsari amma sai ka ce bari mu lallaba mutane suna da wannan tsarar ko mota ce idan ka yi mata overload kuma tayinka ba su da kyau kuma an gaya ba ka ce bari ka lallaba to shi a wajen ka yana ganin in ka je kai hatsari da wannan wurin to ganganci ka yi wadaka hukuncin ka na ganganci ne ko a likitance akwai abubuwan da ya ta magana a kansu ko nasu mai aiki misali akwai mil din da ake bukata a bawa mutum allura sai kuma ka kara ba tare da kabilayi na akwai digon na bauyen da yake nuna cewa ka fara da fal'ashal fal'ashal summal ashal haka ya kamata ba za ka fara ɗauko magani daga can sama ba sai dai ka ɗauka daga ƙasa ka yi sama wato in 5 mil ne ya kamata shi ne zai kashe abin to ya kamata a baka 2 ko 3 sai a gwada in ya warke shi kenan saboda asalin magunguna guba ne wannan shi ne abin da ya bayyana cikin littafin na manhajus salihin babu wani magani da ba shi da guba babu wani ganye da ba shi da guba aka yi tabbata cikin hadisin da annabi musa ya ta magana da ubangijinsa ya ce masa duk ganyayyaki duk tsirrai kowanne na ɗiga masa guba ma gubar kuma tana iya zaman tuwa magani wanda in yi ko ba zai iya cutar haka ka ɗabi oba na wannan allurar ka buga wa mutum sai ya zama ajiyar za ka biya dan shi annabi cewa man tasabbaba wa lam ya'lam abin nan din fa alaihi zaman wanda likita ne bai kware ba bai san kan abun bai zai kwaba to mutum ya mutu zai biya diya to haka idan idan waɗannan hukunce hukunce suna nan daga akwai inda yake ba da shawarar masana hanya masana dokokin azurfawa su magana yanzu kai ba za a karbi labarin ka ba ya hatsarin ya faru masana su ba da bayani sannan sai a ma hukunci azumi za ka yi ko ba za ka yi azumi ba akwai inda mutum zai mutu amma ba zai azumi ko ba zai kafara duka ya kawo abubuwa to amma wannan sai bincike ya tabbatar sannan shi yasa lokacin da ka yi ta ganin shari'a tana ja ba ta yiwa da wuri wani yana gefe na cewa a hukunci ta kuma ba ta iya sai ta tabbatar da abubuwa domin yanzu idan mun yanke ma hukunci na kai azumi da shi za ka dogara kai in kuma mun cekar kai da shi za ka dogara ka ke yin azumi to mun kuma mu samu sababin da za mu ɗora hukunci na ɗaya daga cikinsu ba ba sani ba ko an gane maganar da haka muna da buƙatar ka yi bayani ba kawai tayar mashin ɗin ƙasar ya iskan ya yawai ko gaba da gefen hanya bayan kwana biyu mutum wani labari da yaya aka yi ka ɗebo mutane kuma mutum nawa ka ɗebo kuma mashin ɗin naka yaya kuma dama kana ganin ba iskar ko kuma dai a'a kawai a lokaci guda shi kenan sai ta yawai kawai sai ta zube shi kenan sai kuka baci ko kuma dai akwai wani abu da ake gaya maka akwai hatsari baka tsaya ba ina jin da ya kumfanci akwai abubuwa da yawa ka sake rubuta mana bayanin yadda abubuwa suka faru mun baka wannan damar saboda ka kubuta a wajen Allah mu ma mu kubuta in kuma ka ki rubutawa shikenan ba mu da wata amsa da muka bayar na wannan yace assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya ji kan iyaye amin malam malam ina son amin bayani game da sallar tarawihi da kuma tahajjud a goman karshe na ji an ce manzo Allah baya baya wuce raka'a goma sha ɗaya ko sha uku a sallar dare to ya mutum zai yi zai bar tarawihi ne ya yi tahajjud ko yaya abin yake matsalar da kiyamun laili da tarawihi da tahajjud duk sallah guda ɗaya ce kawai suna da kin da ne suka bambanta amma dukkan su kowanne wanda ya tarawihi ya yi kiyamun laili wanda ya kiyamun laili kuma ya yi tahajjud inama kawai watakila bambancin su shine da za a iya cewa wataƙila ta hajjun ana kai ta ƙarshen dare tarawihi ana yin ta farko amma dukkan su kiyamun laili ne kuma duk sallolin dare ne ba wanda ake yin ta da rana to da ka sunan su guda ɗaya ne kawai dai abinda za ka tambaye mu shi da da aka ce baya ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya zuwa sha uku wannan ita ce matsalar da za a samu wasu suna yin tarawihi karfe abin da a raka'a goma sannan kuma da daddare za su fito su yi tahajjud waɗannan suna waɗanda suka bi ra'ayin malamai na laba asabi babu laifi a kan wannan wasu na ganin ana yin raka'a talatin sallama sha biyar kenan wasu ba suna kallon za a yi ashirin da wani abu za a yi goma za a sake yin goma da daddare a yi wuturi ya zama ashirin da ɗaya ko kuma a yi ashirin da uku ya zama to shafaɗi da wuturi da goma na farko da aka yi kafin bayan sallar isha ƙarfe ɗayan dare watakila an fito an yi goma sannan aka tsara biyu aka yi wuturi kuma zaɗa a daren kenan mutum ya samu ashirin da uku su malamai suka ce laba asabi laba asabi cewa aisha hadisin ta malamai sun masa tawili su a wajen suka ce baya karawa ba cewa aka yi karawa haramun ba kaje da malamai suka fito da mutum ce a shi ne baya karawa amma bai ce karawa haramun ba ko ya fara a je wasu ko da wasa dama ana magana da wasa ne wai ko da wasa ko da gaske ne wannan shi ne wasu malaman suka yi tawili a kai cewa ai baya karawa ba yana nufin ba za a kara ba shi dai baya karawa sannan suka kawo hadisin salatun laili masna masna sallar dare biyu biyu ne matukar dai bibiyun za ka yi ta yi kana sallama to ba wanda ya ce bibiyun kaza za ka yi bibiyu sau nawa ba a faɗa ba biyu kai sallama biyu kai sallama shi ke to amma cikin wannan ruwaya ta sha uku shi ne abu biyu ne yake yana yin kunu ya sallama ɗaya wato kenan kunun ba zaman tahiya an gane ya sake yin kunu ba ba zaman tahiya sai ya zauna a tahiya ta hudu sai sallama sai ya sallama kaga kenan duka duka ya yi raka a takwas amma sallama sa biyu to sannan kuma sai ya kawo guda uku su ma babu zaman tafiya in ka haɗa sun zama nawa sha ɗaya ko kuma ya yi biyu biyu biyu sallama shine zai yi sallama biyar kenan sannan ya kawo biyu ya sallama sannan ya kawo ɗaya ya dora shine sha uku so baya karawa a wannan amma kuma a ramadan tsawon su ya fi wajen ramadan an gane tsawon su ya fi tsawon abin nan ya fi tsawon wanda ba ramadan wato a cikin ramadan ya fi tsawaitawa sama da yadda yake yi in ba a cikin ramadan da haka malamai suka tafi a kan labas wanda ya gafi in kuma ka gama za ka yi ba za ka tsaya a cikin sha uku sha ɗaya shi ne in za ka yi ta hajjud don an yi isha sai ka tafi sai dai suka ce kuma baka samu falalar bin liman a yi nan tarawihi a yi shafa'i da shi za a ma gafara kafin ka juya na ma wani da bai bai kuma juya sake shigowa so ala ayyati halin wato cewa ake tun da waɗannan abubuwa sun tabbata labas idan ka tafi kai tahajjud shikenan idan kuma ka tsaya a tarawihi don ma ka yi kiyamun laili kuma ka yi ta hajji ba matsala a ciki to amma wasu sun kafe sun tsaya cak suka ce ba ba ba za a yi ba na haka shi za a ga yadda wasu masallatan an yi ishawa tsayawa a yi a yanzu haka sai da daddare sai a fito a yi ta hajji wannan raka a goma a ɗora shafa'in ko kuma wato a ɗora shafa'i da wutuli su zamanto sha uku to duka ni waɗannan abuna ba wani abin zargi a ciki tun da umar ya kalli wannan kuma ya saka an yi sama da ashirin ma sannan shi kuma umar in hadisi ne yana da certificate na alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin haka annabi ya bada shaida cewa mara su zaman to masu kafa abin da ba shi kenan ba dan haka yana da certificate din cewa in ya faɗi wani abu za a abin da shi balle ma ko a alkur'ani umar ya sha yin magana alkur'ani yana sauka a kan maganganunsa wallahu ta'ala ala saboda haka wannan ba abin nan bane matsalar kuma cewa wasu suna ganin sai sun soke alkur'ani ba wanda yake dole dan zaka ta hajji sai ka soke alkur'ani idan ka je haramin makka suna yi ba dole ne ba ba wanda yake sai ka soke alkur'ani hasali annabi yana qiyamul layli da aya guda daya har gari ya waye babban abin da ake nema shi ne ka tsawaita kawai tsayuwarka da nacewarka a wajen ubangiji kawai shi yake duba idan ka sauke babu tadabburi ma wata matsala ce da daga saboda haka yadda wasu suke ɗauka shi ne sai an yi haka an gane kuma hakan din fa ba laifi ba ne kada mutum ya dauka kuma laifi ne amma dai kada ka dauka cewa wani sai ta abin nan da haka in ka ga ba za ka yi daukan qur'ani kai ta yi ba kai sallah sai ka tama mai ta aya guda da yanzu hasan al-basri ai yana rubuta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar wannan ayar yake tana mai har gari yawa kuma da ita yake ta hajji an gari yawa so ba wata matsala a ciki don baka sauke ba babbar bukata shi ne kayi tsayuwar daren kayi sallolin na filfili cikin ramadan din wannan shine abin da ake da bukatar ka yi wanda baka sauke alkur'ani ba an gane ko wannan shine yace malam da yan uwa musulmai wannan ban gane na ga kamar yana neman su taimaka min ne ko su taya ni da addu'a mahaifina da mahaifiyata suna fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya da dukkan sauran marasa lafiya Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah ya warkar da su wanda ke cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya Allah ya karbi ibada tambaya ta ita ce wace sura ce ake karantawa a sallar walha wato duha kuma raka'a nawa ne ake yi to babu wata ko wani hadisi da ya tantance raka'a abin nan surar da za a yi ta karantawa a cikin sallar walha inama kawai ka karanta abin da ya samu a maka kai sallah da shi sannan kuma wala ha ta fara daga raka'a biyu ne a wani hadisi saboda manzo Allah ya ce a raka'a biyu ta isan maka a yafe maka dukkan wasu auba a wani hadisin kuma yazo ya ce hudu a wani hadisin kuma ya yi magana shida ra'ayin malamai kuma suka ce goma a wasu malamai kuma suka ce ba ta da adadi kai kawai inda ka gaji ka hakura shi kenan aiko da waɗannan duka malamai ne suke da abin nan a kai mali abin da ya zo cikin hadisi daga hudu biyu shida kwai takwas waɗannan su ne lafiyo za mu ci gaba a kan inda sharar jawabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mafi sharrin dabba a bayan ƙasa mai tafiya ya taka ƙasa shi ne allazi da kafaru waɗannan da suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya ce fahim la yu'minu ba su da imani wato cikin mutane akwai waɗanda suka kafirce ma Allah da su ne mafiya sharri a bayan ƙasa in kana neman duk wani da yake tafiya a bayan ƙasa zai taka ƙasa to babu masharranci irin kafin wanda bai da addini ya kafirce ma Allah wannan zunubi ne mai rai yake tafiya kuma zunubi mai magana zunubin da kine yake neman kudi da kansa wannan shi ne mafi sharrin dabba an ce dukkan wata dabba shi ne mafi sharrinta kuma duk abin da yake taka ƙasa ya yi tafiya ana kiransa dabba an gane mota gama aina take tafiya ne ita ma dabba ce ko? na mota haka a ina kake tafiya da na to ita ma dabba ce a me yasa ba za ta zama dabba ba dabba ce ma ai dabba shine abin da yake tafiya shi yasa kai ma kashi da suke aiki amma an zo kuma kai ba za ka yadda ka zama dabba ba to ita ma ba za ta yadda ba amma dabba ce tunda tana tafiyar duk wanda ke taka ƙasa ya tafiya kawai shi ake kira kullum ma ya dubbu alal arabi duk abin da zai taka ya yi tafiya a kan ƙasa shi kenan dan adam ne sharu ne a wani abin hawa ne dukkan su tafiya suke a bayan ƙasa in ka cire dan adam shi ne yake magana ko yanzu kuma an fara samun motoci ma masu magana an fara samun mashin masu magana ko wai za wa ƙal ƙaunu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardh tukallim idan alkiyama ta yi kusa za mu fitar musu da wata dabba mai magana to mota da take magana za ta shiga kuma daga ƙasa ta fito amma ai ba daga sama ta faɗo ba dai ko daga ƙasar kenan ta fito tunda dai asali daga bakin karfe ne ko ta wannan na gare a bar shi idan mun kai wannan ayar ma yi magana a kai an gane domin yanzu ana samun abun hawa mai magana ana samun abubuwa ga suna to amma dai ba mu iso gurin ba amma idan mun je can can ƙasa cikin alkurani akwai wannan aya ko wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallibu anna an-nas kanu bi ayatina haka dai ubangiji ya bayyana amma dai anan muna magana akan cewa mafi sharrin dabba shine kafir duk wani bai taka kasa ya tafiya ba wanda kai kafiri sharri a wajen Allah saboda shi zuciyarsa ba tsarki zuciyarsa kafirci ne a ciki jikinsa bai da tsarki komai nasa bai da tsarki ko da yayi wanka ya tsaya bai da tsarki saboda ya rasa tsarki na hakiki kuma ya ya rasa tsarki wato ya rasa tsarki na ma'anawi ba tsarki na hakiki ba tsarki na hakiki shine in ya kashi zai wanke wata kenan in ya fitsari zai wanke da yiwa kaga wannan tsarki ne na na hakiki cewa ya wanke in rigarsa ta yi dauda zai wanke in jikinsa ya tsami zai wanka ko to kaga yana da tsarki na mai na hakiki amma bai da tsarki na ma'ana wanda kai kuma ana son ka hada duka biyu ne tsarki na hakiki da ma'ana shi ne a cikin zuciyarka Allah kadai ba ka da datti na kafirci ba ka da na munafurci ba ka da na hada Allah da wani ba ka da waɗannan duka so da ka zuciyarka salima ce kubutacciyar zuciya ce sannan jikinka kuma sai yi to kai ka hada tsarki guda biyu tsarki na hakiki da na ma'anawi an gane to amma shi kafiri ba shi da tsarki na ma'anawi da haka zuciyarsa datti ne shi yasa Allah ma ya kira su da innamal mushrikuna najasu su da jasa ne jiya mun yi magana akan cewa alamatu khairun nas kamar yadda muka faɗi akwai alamomi na sharrin nas Allah ka tsare mu daga cikin abin da muka tsaya a kansa shine alamomin alamar mutanen kirki a cikin al'umma an yastura uyubahum shine suna suturta aibin mutane ba sa tona asirin mutane suna faɗan abubuwan da basu dace ba wa yasturu Allahu alayhi su ma irin waɗannan mutane sai Allah ya suturta musu kamar yadda yazo a hadisi man man satara musliman satara Allah wanda ya suturta ma wani musulmi shi ma Allah zai suturta masa ranar tashin alkiyama yana iya ɗaukar abubuwa ma'anoni daban-daban akwai suturtawa na ka bashi kayan sawa shi ma suturta shi ne akwai suturtawa kuma na baka tona masa asiri kai ta faɗan laifukansa shi ma wannan suturtawa akwai irin irin su suna nan sana abu na uku ya ce adamu fi'ilil ibadati raja'a madahihim aw khawfan min dhanbihim daga cikin alamomin mutanen kirki shine rashin aikata wani aikin ibada don tsammanin yabo daga wajen mutane wato mutanen kirki bai dame su ba inda aikin na Allah ne ko ka yaba ko kar ka yaba ko ka zage su ko yane ne za su aikin na Allah ne ba naka bane kuma ba nasu bane na Allah ne ba sa jin tsoron zargi idan za su yi aikin alheri kuma ba sa yin aikin dan a yaba wannan alama ce ta mutanen kirki mutumin Allah ba abin da ya dame shi wato kamar yadda Allah ya faɗa in jahiluna fi sabilillah wala yakhafuna lawma talaim ba sa jin tsoron zargin mai zargi suna yi ne kawai dan Allah alama ce ta mutanen kirki abu na hudu yace an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi daga cikin alamar nagartar bawa shi da ya so wa mutane abinda shi ma yake so ma kansa wato baka zama dan baba kere da hadama da tattare kowa kai ne kadai kai ne kadai ya kamata ka samu wannan alheri a su suna so ma kansu suna so ma kuma wasu mutane yadda suka samu alheri haka suke so kuma wani ma Allah ya bashi wannan alheri wannan alama ce ta nagartaccen mutum wanda yake kaunar makansa alheri haka yake kaunata ma wasu mutane su samu alheri amma akwai wasu kadai kansu suka sani ai ko su ba sa bukatar wani ya samu alheri abu na biyar shine al'adlu ma'ahum wa in kana yubghiduhu daga cikin alamar mutumin kirki shine yana yin adalci akan mutane ko da kuwa daga cikin mutanen akwai wanda yake gaba da shi yana kiyayya amma in ya tashi magana zai masa adalci in ya tashi masa abubuwa zai masa adalci kaga wannan sifar tana da dan wahala ka wato ko da mutum makiyin ka ne ya bayyana akan kiyayya yake ba amma idan ka ruwa yin magana a kansa ko wani abu to kai masa adalci wannan alama ce ta kai nagartaccen mutum an gane ko ka raba abu kyakkyawa abin nan kyakkyawa da aka maka da mummuna an gane wani ya zazzage ka ya bata ka ya maka komai kuma sai ka bashi kyauta kaga ai wannan shi ma sai wanda ko sai wanda Allah ya zaba idfa abillati hi a ka tunkuɗe kyakkyawa da aka yi maka da ai mummunan da aka yi maka ka tunkuɗe ta da kyakkyawa an gane mu kaga ba kowa ne yake iya samun wannan da haka wani irin zai ke jira cewa wani dama abokin gaban sa ne to so ake shi ma kamar su adalci kamar yadda Hassan al-Basri ya ji wani yana bacin da zage-zage a kansa sai sai a masa 'ya'yan itatuwa haka irin su baya ba irin su ke mota irin su bai ba kai masa har gida ya sallama ya ce ga kyauta ya ba shi ya ce bai gane wannan kyautar ba ce a na ji kana ta zagi na da karanta faɗan muna na maganganu a kaina kuma Allah ya ce in tunku da kyakkyawa ai muna da kyakkyawa kisa na ga ya kamata ka kawo maka tukunci domin daga cikin sallar ka za a biya ni gobe kiyama ka sha lemo ka kwanta kaga yadda mutanen kirki suke shi bai rama da mummuna ba kaga ko ba komai wannan mutumin zai shiga taitayin sa ko na da shida shine arrifqu fi ta'amul ma'ahu ana bukatar tausayi rangwantawa alama ce ta mutumin kirki mutumin kirki alama ce ta sa duk inda ya mu'amala da mutane zai ji tausayin wato za a tausaya musu za a rangwanta musu wannan kusan ma an fi son sa a wajen masu mulki ana son mai mulki ya zama mai tausayi saboda Allah ya girmama shi akan mutane ya daga shi ya dora shi kan mutane za a mutum shi kadai wata kila yana mulkin mutane wani sama da miliyan guda duk shi da mai mulkin su wasu sama da miliyan guda wasu kuma ma sama da miliyan ɗari irin waɗannan mutane da Allah ya ɗauke su gaba ɗaya ne girmama ka sai ya ɗora ka a kansu to kamata ya ka yi arrifiku a kansu duk abin da za ka tattauna da na kewaye da kai waɗanda za ku yi aiki a kan mutane lalle ku shigo da tausayi saboda waɗannan mutanen haka Allah ya ɗauke ka ya ɗora ka a kansu to amma da yawa sai ka ga idan ya samu mulki sai ya ta buɗe ƙofofin zalunci ya tabaka wa mutane ya kallaza wa mutane alamar kai ba mutumin kirki ba ne allah ya washe irin wannan ina annabi yana cewa ina nema maka tsari daga wato mulkin fukama an tambaye shi aka ce mai mulkin fukama ya ce wasu mutane ne marasa tausayi inda idan suka samu mulki azabtar da mutane suke to sai ta ɗora mutane bala'in azaba iri daban-daban kuma in kai magana kila su sake abartar da to irin waɗannan babu tausayi a zukatansu kuma alama ce ba mutanen kirki ba ne domin irin mu'amalar da kai idan allah ya maka mu'amala irin wannan ba za ka ci daɗi ba yadda kake gallaza wa mutane kake matsa musu to idan Allah ya saka ka a gaba to ko a wajen hisabi sai ya kai ka bango domin zai yi ta tambayar ka ɗaya bayan ɗaya kuma duk wanda Allah ya tsaye da shi a lahira yana ta tambayar ɗaya bayan ɗaya to ya halaka balle a ce kayi mulki akan sama da mutum miliyan biyu ko uku ko huɗu ko biyar ko shida ko ba su kai goma duk kai ne mai mulkin su kuma kai ta azabtar da su to in Allah ya jera su a ranar tashin alkiyama miliyan uku ko huɗu kai zo ka zo ka tsaya sai a tambaye ka ka cuci wannan tara ai na jin da wuya ka shayi kafin mutane miliyan ɗin nan su kare ina jin kai da kanka za ka yanke ba kanka hukunci lalle wuce za ka shiga don kaga ba alamar cin nasara shi yasa manzo Allah yace man nuki shal hisab wanda Allah ya tsananta hisabin sa dai bayan daya zai halaka ne kawai shi kuma mulki an bashi hanyoyi da zai iya samun aljanna shine babban hanyar sa shine bi tausayin talakawa wanda ita ce babbar hanyar sa yadda ka ji tausayin talakawa sai Allah ya ce zan ji tausayin ka haka yadda ka matsa musu kuma haka ne kuma zan matsa maka saboda ai bayina ne me yasa ka matsa musu to wannan shine arribu fi ta'amuli ma'ahum tausayi da rambantawa wajen mu'amala da talakawa da kake maka alama ce ta kai mai kirki abu na bakwai shine adamul mutawa adamul wato mu'akhara wato rashin kama mutane kai ta bi duk abin da aka yi ba za ka yi yafiya ba to ka zaman to alamar mutumin kirki shine ba za ka rinka kama mutane da laifukansu ba idan wani yayi wani kuskure za ka ce ana yafe masu ka wani alama ce ta mutumin kirki amma za ka ga wani shi har kira da ake masa ba ka yafiya to ya za ka yi da ubangiji kuma in yi yafiya tunda sunan ka baka yafiya to idan Allah shi kuma yace zai dauki wannan matsayi a kanka ya za a yi aka sha wahala don haka ka canza hali abu na takwas shi da suka ce katmu asrari asrarun anhu wato koye sirri kamar yadda muka wuce a baya yana suturta musu boyewa kuma daban suturtawa daban wani watakila ya gani ne kayi laifin ya rufa ya gani ne tsiraicinka watakila zai bayyana ya rufa wannan kuma kai ne ka masa rashin mutuntawa amma ya haɗiye ya rufa wannan sirrin ya boye shi na fata dai an fahimta alama ce duka ta mutanen kirki al'afu an na tara kenan shine yin afuwa da yafiya da Allah daga cikin halayen sa manya manya akwai wannan afuwa ga waɗanda suka cutar da shi sun cutar da shi sun masa ba daɗi sun yi abubuwa marasa daɗi ba daga ƙarshe manzo Allah afuwa ya wuce abu na goma shi ne wato adamu izharul adawa liman azhara adawatahu alayka shine rashin bayyana kiyayya ga wanda shi ya bayyana da kiyayyarsa a kanka wani a fili zai nuna maka yana kinka ko to kai kuma yi masa sallama dan ya ganka ya murtuke fiska ya kawar da kai ta ce assalamu alaikum barka dai an gane kaga kai ai baka nuna gabar ba ko tunda manzo Allah ya ce afshu salama bainakum wa da ku ya da sallama a tsakanin yawa da wani daga ya ganka murtaki fiska zai sai kawar da kai irin wai shi yanzu gaba yake da kai to daga kaga irin wannan kai kuma sha kansa inda ya mai da kan nasa kai masa sallama ya assalamu alaikum eh gida inda an saba ana tambayar ba na ganin ka kwana biyu kare nuna masa kawai kai ba damuwar ka bane wallahi Allah bai shi mutu daga yadda kawai inda je ya mutu ya mutu daga yadda ba ka zo ina ga wani ba na roƙa ne kai ba ka dauka da zafi ba shi kuma ya dauka da zafi kawai kai masa sallama ku rabu da shi saboda akwai wasu mutane haka suke har ma wai faɗa yake zai ga wani yana cewa ba ka gani da na gan shi ba kawai saniya ne fuskar saniya da wai ya yi fuskar saniya ba na ji a kowane ya taɓa ganin saniya tana dariya ko irin wai kullum a tsumatin da zai wani shi ma wanda ya yi fuskar saniya ba ruwa da shi daga shi kawai ba tare kawai da su ne wai kuma adda zuwa ya mun sallama eh to idan ba ka sallama saboda shi mutum ne na kirki kai kuma Allah ya yi ka ba mutumin kirki ba kana da alamar sharrun nas Allah so ke na goma sha ɗaya shi ne adamu ta'amul ma'ahum bil kibr kada kai mu'amala da mutane ta hanyar girman kai akwai wasu kuma suna da kawai kowa wai su nuna masa gazawarsa kai ba komai bane wani ba an gaba shi hannu wai ba zai gaisa da kai ba ko wasu mutane suna ganin wasu ƙarfin haka su ba mutanen kirki ba ba alamar kirki tattare da su mutanen kirki sallama suke a gaisa da su amma wani za ka ga cewa ba ruwansa na taba ganin wani an bashi hannu kawai ya rike hannu su yace shi da zai gaisa da irin kawai ya fi ƙarfin mutum baka kai baka hannu ba kai kuma watakila in bai sa'a bai shiga hadisin manzo Allah da yake cewa za a zo da wani mutum mai jiki mai nama wanda kamar zai yi nauyi akan sikeli in an dora shi amma manzo Allah ya ce in an dora shi ko sauro ba zai kai nauyi ba a lahira ko sauro ba zai kai yace za a zo da wani mutum kuma zai ga shi kamar ba zai yi nauyi ba in an dora shi akan mizani nauyinsa ya wuce da durakin tsammani shi ya za da sahabbai suka ga dan masu'udu a kan bishiya yana wurgo dubino eh suka suna dariya sai annabi ya tambaye su ki ta bai kuke dariya ya sun ga kafar sa ne ka san yana da shalau haka me yake kira shan inna inna fa kamar a wani yaran suna ne mai kamar mai kyau in an ce mutum inna ko innan ce ta sha? da karin magana ne kawai mun sa abin da kake nufi madu ba da ma an gane to irin wannan da suka gani haka ya ce wannan kafar in an ɗora ta a dutsen kugudu to ta fi dutsen kugudu nauyi a mizanin tsara tashi ya kaga kenan iro su ne to wani kuma sai nuna maka shi kasan a ita a irin wannan al'adar da muke rayuwa a irin wannan ƙasar mutane suna kallon kawai in kai kuɗi ka gama komai haka rayuwar mu fata ke wai duk wanda ya kuɗi shike nan shi wani abun so ne abun Allah in jiwa wallahi ba haka lamarin yake ka daidai wa dara kanka dan kana ganin yan canji suna shigo maka kana tsammanin wai kamar Allah da ba kai wallahi in baka yi sa'a ba ma istidraji yake ba istidraji ne in baka yi sa'a ba to ga karuna ɗabar kudi ne ko amma Allah ya dirka kan da shi cikin ƙasa shi ya zaɓin Allah ya ce Allah yana ba da duniya ga wanda yake so ga wanda baya so amma ba zai baka addini ba kuma baya son ka saboda haka in ka ga kana da kuɗi ka daidai yaudarar kanka wai cewa kawai don kayan kuɗi kai zaɓaɓɓe ne abun Allah a'a sai in ka sarrafa kuɗi ta yadda Allah yake so shi ne sai ka ɗauka Allah ya zaɓe ka kuma ya ba ka dukiya ko wata halakar da kai amma don ka tara kuɗi ka ƙi fitar da zakka ko kana ganin kai ne zaɓaɓɓe a kana da aiki yau bai kuma a rai hafi na rin jahannam ranar da za a narkar da ita a rinka maka lalar ai ba ba abin nan bane saboda ka yi mu'amala da mutane ba tare da takabburanci ba girman kai wani dan ilimin sa yake yaudararsa wani dan kudin sa yake yaudararsa wani fadan bukarin da aka bayar shi aka yaga masa shi yake yaudararsa kowa da irin yadda yake girman kai irin nasa abu na goma sha biyu shine asabr ala azabu duk wanda kaga yana hakuri akan a cutar da shi a farfadin maganganu amma yana nan yayi hakuri ta kada masa bakakken maganganu yayi hakuri wannan alama ce ta mutumin kirki Allah tabaraka wa ta'ala zai masa sakamako mai kyau amma duk wanda kaga ana cewa ka karka yadda ba mutumin nan ka san shi da sharri to wannan shine al'umma suka shaida ka da shi to shikenan yanzu yukafu ana jin tsoron ka saboda sharri kuma mun riga mun faɗi wannan na goma sha uku shi ne al-istighnai anhu wato alama ce ta mutumin kirki ka wadatu da abin hannun mutane ka nema a gurin Allah alama ce ta Allah yana son ka kuma mutanen dole za su so ka saboda ka wadatu daga barin abin hannu mutane ba sa son yawan roƙo haka ne shi yasa annabi ya gaya ba wani sahabi ya ce izhar fi ba inda nas yuhibbuka nas ka ne sanci abun hannun mutane mutane sai su soka amma duk wanda ka gama da shi wallahi kaza ko zan samu naira biyar an wancan ma ka gama da shi kai kullum aikin ka ke na mako to makin din da mutane za su maka idan sun riga sun san ka sun gane ka da haka to garin daga sun hange ka matsala ce daga sun hange ka mai matsala saboda ka kane sanci abun hannun mutane sai mutane su soka abu na goma sha hudu ya ce i'tizalihim fi sharri wa hududil mubah alama ce ta kirki duk inda kaga in majalisa ce kullum in an zauna zagin mutane aikin to gaskiya ka bar gurin ka nisanci mutane duk wanda ka ba sai an gaya masa ba saboda na ga kawai kullum an zauna a nan zagin mutane ake shi yasa na bar gurin to alamar kana da kirki a wajen Allah kai mutum ne na tsaftace a gurin Allah shi yasa ya cire ka daga majalisa kuma akwai wasu abubuwa da ake kira muba hududul muba shi ma a ce ka bar shi abubuwa ne na halal amma saboda shubuhar da suke ciki kada ya zance su duk kamar wannan alama ce ta kirki التعامل معهم أغلبهم الشابير على أنهم مختلفين في طبائعهم wato ka mu'amalanci mutane a kan yadda ɗabi'a su take shi ma wannan alama ce ta kana da ke saboda kenan idan ka ka mu'amalanci mutane a kan ɗabi'a su wani in ya maka ba daidai ba za ka ɗauka cewa ɗabi'a su ce haka sai a wuce gurin wani kwan ya maka daidai za ka ɗauka ɗabi'a su ce haka ashe alama ce ta mutumin kirki ya yadda mutane sun saba annasu mutalifu da fil khabas wa tayyib mutane sun zama daban-daban cikin kyau da bakinci walli wa shidda wajen saukin su da tsananin su daban-daban su to kuwa kana mu'amala da shi akan yadda yi annasu mutalifu da fil ghadab wa rida kuma mutane sun saba cikin wato fushi da yadda annasu kasiru mutane suna da yawa wa minhum marda akwai wanda suke da ciwo a cikin zukatansu ko na yawan fushi ko na wani abu ɗabi'a ce haka sau da dole ya zama to cewa ka mu'amalanci mutane akan yadda suke daga cikin abubuwan da suke jawa ka zama mutumin kirki na ɗaya al'imanu wal amal salih imani da aiki nagartacce yana sa ka zama mutumin kirki sa'annan abu na biyu muqabalatul isa'ati bima huwa ahsan in an maka mummuna sai ka saka da kyakkyawa shi ma yana jawo Allah ya mai da kai mutumin kirki sannan azruru fi ma inda nas kamar da muka ambata gujewa daga hannun abun mutane na hudu ifsha'u salam wa qabulul hadaya wato ya da sallama an gane ka ya da sallama da kuma karɓar kyaututtukan mutane an gane ka karbi kyauta idan an ba shi ma na daga cikin abin da yake jawo soyayya tsakanin mutane na shida ko na biyar shine qabulul i'tizar karban uzuri ka karbi uzurin mutum wata gida ka zo sai yana da uzuri amma ka ki karban uzurin ko kuma wani abu ya faru ka ki karban uzurin na biyar shine khairun nasi an qawo mafificin mutane shine wanda ya amfanar da mutane anfa'uhum linnas saboda ka da za a yi ka nemi abubuwa da za ka amfanar da mutane na shida خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده mafificin mutum musulmi shine wanda musulman suka kubuta daga harshensa daga kuma hannunsa na bakwai yake cewa waɗannan duk ayyuka ne waɗanda suke jawo maka zama mutumin kirki khairukum man at'ama ta'ama wa radda salam mafificin ku shine wanda ya ciyar da abinci kuma ya bai da sallama idan an masa na takwas ne khairukum at-taqiyyun naqi alladhi la isma fihi wa la baghy wa la hasad wato khairukum mafificin ku shine mai tsoron Allah tsaftatacce in ba gane bai ce alladhi la isma fi mutumin da ba shi da zunubi baya ganganta aikin zunubi wala baba kuma baya zalunci wala hasada bai yin hasada wanda ya fi kowa alheri khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin wanda ya ilmanto alqur'ani kuma yake ilmantar da shi ya tafi ya koyo karatun qur'ani kuma ya zo yana koya wa mutane na goma khairukum li ahli mafificin ku wanda yake kyautata wa iyalansa idan matarka tana yaba maka to kai mutumin kirki ne in dai har ka ji mace tana yaba maka to kai mutumin kirki saboda ta ci ta sha kuma ta mora don ba kowace ce bace dan ta ci ta sha kuma ta yi sutura za ta yi ba mora ba kowace bace haka ne ko sannan kuma da yawa wasu ba sa son kyautatawa mata wani yana da kuɗi amma ba zai iya yi masu da kyauta sai dai kawai in ya zo toshi ya ta raba sabon kuɗi bayan nan ya aure kuma ya zama mai rowa tana kallo zai kimiyya kuɗi ya daki wa jama'a ba awa tara kuɗi sai ya sa a jaka ya ja zip sai ya filo da su dan kar a taɓa tishin kuma ba zai iya ba masu da kyauta ba kai amma dai kam shi kenan zalar mu wuce ko a dai rika yi musu kyauta yana da kyau kyauta tana busar da gaba in ka samu alheri ka dan cire wani abu ka ci ribar dubu ashirin ko wani abu ba ta dubu biyu mana ita ma ta da dan matsa ai ai na kusa da kai ne amma wani sai ga ya aike har miliyan guda ya samu amma bai taba cire ko da dubu ɗaya ba a shi to kai ina aji zan kurba din haƙƙo ina suke ya kamata ka rinka yi musu kyauta kuma za ka sarrafa su yadda kake so idan kana kyautar amma ba ka kyauta ka yi ɗakin ta kuma tana son ma ka kwanta da ita ka ki kwanciya kana ta girgin kuɗi fafar fafar fafar fafar fafar kuma ka ɗaure ka sa robalin ka tattara ka jaji kuma ka yi filo har yaushe dole ta dole ta ji haushin ka wallahi wannan zungulu ne kakan marowata ya fi kowa rowa shaidar ba ta da kyau da za ta maka amma in kana mata alheri shi kenan ma da yawa ba ta yi wa mata alheri sai dai kawai suna neman su zo da toshi khairun nisa to ba mafificin mata ko kana da duma musani mafificiyar mace wadda ta fi kowace alheri allati tasurruhu ila nazara ilayha ita ce wanda za ta faranta ma in ka kalle ta ya in ka koma gida ana samun wannan ko kuma dai ka dawo ba san ka dawo ba ka rinka kwalla kira kamar za ka tada gida kuma ba ta ji ka ba ko kuma kila ka je tafsiri da dare ko ka tafi sallar tarawih in ka dawo kada ina abincin da ta yi bacci ta riga ta cika cikin ta fal da ce banan da kai ta koshi ba ni shari kawai zan yi ta ba zaka ce ina abinci na da ce maka yana kicin da za ga wannan aida ya ita ma kamar ta kyauta saboda irin halin ta ita ma don ba ta kyauta ta ba lantana ta samu kyauta ko ba haka ba amma an gyara abincin an yi komai an sa shi a kwano kyalkyal an saka a tire ko akan tebur an kawo tuma kasa ko wani abu laushi na wani ulu-ulu haka an rufe maka abinci duka kuma ka zo ka zo da ana cewa a dakata ni zan zuba maka eh ta bude a ba Allah ya saka wa saboda ka ce kai za a zuba maka kuma a zuba maka a zauna a gefe sikila a ce a zuba ma lipton eh a zuba ma ka sha kai komai a yi maka addu'ar alheri kaga wannan ayi za ta cafka da wuri inda tana da wannan halin to irin waɗannan matan su ne manzo Allah ya ce mafiya alheri an gane wato dai uhu idza amara kuma in ka mata umarni bi take ki ba na son kaza ban son kaza kuma ina son ki kaza ta ga tayi wala tukhalifu fi nafsiha kuma in ka zo neman ta ba za ta saba ma kanka ba akan karanta ana lokacin da kake son saduwa da ita za ta yi za ta yi zuri wala maliha bima yakrahu kuma ba za ta shiga cikin dukiyar ka ba ta maka abin da ba shi kenan ba an gane wannan duka suna daga cikin alamomin alheri dan mace ta zama to haka to tana cikin matan da suka fi kowanne alheri nan ya kamata mu aje insha Allah sai kuma gobe za mu dora akan allazina ahatta minhu nan za mu aje insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا آمنا من لدنك رحما وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين